alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar juma'a a shida ga watan jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da takwas ga watan sha ɗaya shekara ta 2024 za mu ci gaba da karatu na tasirifi a cikin wannan littafi mai albarka mai suna tasiriful maidani wallafar abul fadli ahmad almaidani rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijira 518 to za mu tashi a karatu na gaba wanda wannan shine darasi na shida a shafi na na nawa za mu tashi shafi na goma to bayan malam ya yi bayani akan wato karkasuwar ayyuka a wurinsu su malaman tasirifi cewa guda bakwai ne akwai as-sahihu akwai al-mahmuz akwai al-mithal akwai al-ajwaf akwai al-lafif allafif ɗin kashi biyu ne shi ma akwai almakaruna akwai almafruk akwai almankus akwai almudha'af to wannan yanzu su ne zai ɗauka ɗaya bayan ɗaya ne maka sharhi tare da ƙa'idodinsa yawwa to sai fara da farko da na farko ya ce babu fa'ala minas sahihi wal mahamuzi babe wato a ma'aunin fa'ala amma fa ga fi'ili wanda yake sahihi da kuma mahamuzi yawwa mun riga mun san sahihi mun san mahamuzi a wurin malaman sarfu dama mun ce a haddace su saboda za su dinga maimaituwa za su yi ta maimaituwa a cikin karatu har mu kammala littafi to in baka haddace su ba kaga akwai matsala eh to amma sahihi din nan da shi mahamuzi sai mali ya ce babin fa'ala yauwa da ba kun sa akwai fa'ala akwai fa'ila akwai fa'ula yauwa to za a yi bayani ne akan fa'ala an gane maftuhul aini yauwa maftuhul aini shi za a yi magana a kansa sai ce ilam ka sani anna fa'ala lallai lafazin fa'ala ko ma'aunin fa'ala maftuhal aini wanda yake abin wa ainin ɗinsa fataha minas sahihi idan wannan fi'ili ya zamo sahihi wal mahamuzi ko kuma ya zamo mahamuzi sai ce iza kana fi mawdi a aini fi'ilihi aula mai fi'ilihi harfin min hurufil halki ya ati mustaqbaluhu maftuhal aini ya ce to shi babin fa'ala daga sahihi ko mahamuzi mala ya ce iza kana fi maudi a aini fi'ilihi inda ya zamo ainun ɗinsa ko lamun ɗinsa mana ainul kalima ko lamul kalima shi ma mun san abin da ake kira ainul kalima da lamul kalima e, waɗannan mustalahat labud da min hibziha dole sai ka haddace su to sai ce sai zan ko ainul kalima ɗinsa ko lamul kalima ɗinsa an samu harfin min hurufil halki wato ɗaya daga cikin hurufil halk da ake kira guda shida eh harfan makogaro ko makoshi to sai zan shi wannan fi'ilin da yake da ma'aunin fa'ala yana ɗaya daga cikin haruffan sana ainul kalima ko lamul kalima an samu ɗaya daga cikin waɗannan haruffa sai ce to ya ati mustaqbaluhu fi'ilinsa mudari yakan zo maftuhal aini shi ma ainin ɗinsa sai kai masa fataha yawwa kaga fa'ala ya fa'alu kenan shi ke magana kenan can ainin da ta zamo tunda dama maftuha ce sannan sai ka duba kuma kaga ainul kalima ɗaya ne daga cikin huruful halki zai kawo su ko kuma lamun lamul kalima to shi kenan fi'ilin na mudari'insa kawai sai ka wa ainihin ɗinsa fataha sai zama fa'ala ya fa'alu kenan ina misali na hausa ya ce rahala ya rahalu rahala ya rahalu to in ka duba rahala za ka ga ainul kalima akwai me akwai ha'un ha'un kuma min hurufil halki hmm? to to idan kana so ma'anar rahala shine ya yi tafiya ko ya sauka idan mutum ya hau abin hawa daga wani gari zuwa wani gari lokacin da zai sauka to sai a ce rahala hmm? yawwa ma'ana ya bar wani bagire ya sauka akan wani bagire to in kana son ka ce yana sauka to sai ka ce ya ruhalu kakka ce ya ruhulu ko ya rihilu me yasa saboda ainul kalima din harfin ne min hurufil halki ha'un tana daga cikin harfan makoshi wannan na farko kenan yau sannan akwai salaha kaga sai ka ce yaslahu eh salaha shine ya zagi akan ce misali salahal waqatu eh lokaci ya abin nan ya yanke ko ya katse ko ya cire ko ya yi kaza da sauransu eh to a larabci akan faɗi haka to yaslahu kaga shi ma zaka ce ba yasluhu ba ba yaslihu yawwa saboda haka lamun din sai kai mata mi sai kai mata fata me yasa saboda in ka dubi salaha lamul kalima shine kha'un shi kuma kha'un min hurufil halki ya daga cikin haruffan makoshi to haka da fa'a shi ma ya tunkuɗa to shi ma za ka ce ya dafa'u yana tunkuɗawa a gani dafa'a shi ma lamul kalima akwai ainu wala ainu min hurufil halki to kaga mudari kawai sai ka ce ya dafa'u kakka ce ya dafa'u ko ya dafa'u kawai ainun din sai ka bata bata kamar da take a madinsa wadda ma'a ya dima'u haka ya zubar da hawaye yadda ma'u yana hawaye to shi ma kaga da ma'a ai lamul kalima tana da mi hmm? ita ce ainu wala ainu min hurufil halik to kaga sai ka ce yadda ma'u haka mana shi ma akwai ainun alamul kalima sai ka ce yamna'u haka zahaba ya zahabu a gani saboda mi ainul kalima akwai ha'un zaha wal ha'u min hurufil halki to mudari sai ka ce yazhabu kaka ce yazhubu ko yazhibu haka akwai sa'ala yasalu shi ma kaga ainul kalima akwai hamza hamza ko min hurufil halki to a mudari sai ka ce mi sai ka ce yas'alu kakka ce yas'ulu ko yas'ilu eh hamza din sai kai mata fataha to huruful halqi harfan makoshi sittatun guda shida ne alhamzatu akwai hamza wal ha'u akwai ha'un wal ainu akwai ainu wal ghainu akwai ghainu haka nan wal ha'u akwai ha'un wal kha'u akwai kha'u to wannan su ake magana saboda haka duk sanda na kuna ɗaukan mai hankali duk sanda aka samu ɗaya daga cikin wannan haruffan an samu ainul kalima ko lamul kalima ta zo ɗaya daga cikinsu to abinda aka ɗora ma abinda ake kiyasi wannan ƙa'ida yake baka to in kana son kama yadda shi mubare to wannan ainul kalima ɗin kawai fataha za ka yi mata za ka yi mata ne aka yi mata fata kaga wanda ya saba ma abin da yake na asali domin asali in ba a samu harafi daga cikin hurufin halki ba mai za a yi mene da kiyasi ko ya fi'ilu ko ya fi'ilu saboda haka ko a samu don ma ga ainihin ko a samu kasara ga ainul kalima to wannan ana magana in harafin ba ɗaya daga cikin huruful halki ba ne ina fatar an fahimta amma kuma wannan ƙa'ida tana da shizuzi akwai wasu afa'al da aka ji laraba sun furta kuma an samu harafin makoshi amma kuma bai zo fa'ala ya fa'alu ba kamar da khala kaga abinda aka ji laraba na cewa ya dukhulu ba a ji suna cewa ya dakhalu ba tare daga hau a ainul kalima gashi yanzu mun ka karanta na makoshi ne hakan muna da raja'a to abinda aka ji laraba sun ce ya riji'u ya riji'u ba a ji ya rija'u ba to wannan ana kiransa da shazun yuhfazu wala yuqasu alaihi su kawai haka za a faɗe su yadda suka zo haka nan za a bar su ba a canza su sannan kuma ba za ka ce bari in kiyasin wasu kalmomi sai in haɗa su da su ba a sai dai ka koma ga asali ƙa'ida kenan ma'ana in ka zo da wani fi'ili wannan fi'ilin kuma ba masmu'i ba ne daga larabawa to sai ka koma ga asalinka inda yana da harafin makoshi shi ne muzari'insa sai ka wa'ainin ɗinsa fataha an fahimci wannan suna nan da yawa irin su a baya a ba to duk wannan suna cewa hurujin ne anil qiyas anil qa'ida kenan in sun ce qiyasi su suna nufin abin da yake na ƙa'ida kamar yanzu ga formula da ya bamu ƙa'ida ce sunanta qiyasi hujja ce daga cikin masadiru na malaman loga ko na hau ko sarfu ko su masu fiƙihun lura kiyasi babban madogara ce a wurinsu shi ne abin da aka shimfiɗa maka ƙa'ida kina yanzu abin da yake al'asulu wal ƙa'ida wal ƙiyasu idan ka samu fa'ala fa'ala ake magana ba fa'ila ko fa'ula waɗannan za a zo kansu za ku ji hukuncinsu to idan ka same shi kaga ainihin ɗinsa fataha gare ta sannan kuma kaga yana ɗaya daga cikin huruful halki ko ainu ko lamun to abin da yake ka'ida a mudari sai kawa ainul kalima din sa fataha bisa wannan ka'ida za ka yi ta tafiya amma in kana karanta alkur'ani ko hadisi ko kuma wasu ash'aru na larabawa sai ka samu wasu kalmomi sun saba mu wannan ka'ida to sai a bar su haka na a faɗe su yadda suka faɗe su kamar waɗanda muka ba da misali to yana da kyau a kula da wannan to sai malam ya ce wa in kana alfa'ilu khaliyan min hurufil halqi in kuma aka duba aka ga cewa wannan fi'ili ya wofinta daga haruffan makoshi babu harafin makoshi a cikinsa to ya ati mustaqbaluhu abinda shi kuma a ƙa'idarsa da ƙiyasi fi'ilinsa mubari'i yakan zo madmuman sai a wa'ainin ɗinsa zamma au maksura ko kuma a yi mata kasara idan fa'ala ya zo amma sai ka duba kaga gaba ɗai da lamun da ainihin ba harafin makoshi waɗancan da suka wuce to ko dai ya zo madmumul aini ko kuma ya zo makasurul aini shi kuma shi ya ƙa'idarsa yawwa shi ya ƙiyasinsa to bari mu ƙarasa sai ce na hau misali ƙatala ya ƙatulu haka kuma bazala ya buzulu kaga ƙatala babu harafin makoshi a ciki kuma babin fa'ala yake to a mubari sai a ce ya ƙatulu haka bazala shi ma babu harafin makoshi to sai a ce mi shi ma a ce ya buzulu to haka an kaji laraba na faɗansa shi ne ƙiyasi kuma shi ne masmu'i wadda raba sai a ce mi ya duribu saboda raba babu harafin makoshi to kaga sai aka ji larabawa sun wami kina akwai wanda suka wa ainihin ɗinsa su yi masa zamma wani kuma su yi masa su masa kasara wajalasa sai a ce mi ya jilisu ya jilisu ko ya zauna yana mi yana zama to wannan haka yake yawwa wannan haka yake saboda haka a idan ka samu fi'ili bai da harafin makoshi ga ainul kalima ko lamul kalima kuma yana babin fa'ala to abinda za ka farawa duba a kansa sai ka koma wurin larabawa ya suka faɗi mudari'insa yadda suka faɗe shi kai ba sai ka faɗe shi hakan kaga aiki ya taso maki in ko ba a jiyo ba lam yusma min al-arab to wasu malamai sun ce wasu ce kai mai zamma wasu ce kai mai kasara wasu kuma sun ce duk wanda kai yayi ina fatar gane eh duk wanda kai yayi to haka suke faɗa amma dai dole sai ka fara komawa zuwa ga yawwa sama'i yawwa tunda su adda abin su kuma shi wannan sama'i kamar nassi yake wajen hujja wajen yanke jayayya ko abin nan da an ce ga yadda laraba suka bude shi to shi kenan kowa sai ya ajiye ra'ayinsa sai a zo a bila larabawan tun da yaransu ne kai fa dan cirani ne koyo kake yi ba ka da tacewa ko ba haka ba ba za ka zo kuma daga baya ka ce za ka yi musu gyara ba su saboda lokaci nan ya kamata mu tsaya in mun dawo yanzu zai shiga bayanin mazdarinsa yawwa yawwa mazdari an fahimta ko ya ake narko mazdari daga fi'ilin fa'ala to shi za a yi bayani nan gaba insha Allah akwai tambaya cikin abin da aka ambata na'am ok kowa ya fahimta ke eh ito a ai in ka samu kalma misali kuma kaga cewa babin fa'ala take to abu na farko sai ka koma alkur'ani kai ta yawo kaga ƙur'ani ya zo da ita in baka samu ba ka koma hadisai sahihai in baka samu ba sai ka koma a sha'aru na larabawa wannan dawawinu nasu in baka samu ba to shine nan ne sai an kai saɓani wasu suka ce ka yi bai zamma wasu suka ce ka yi mai kasara wasu suka ce duk wanda ka yayi amma sai ka abin nan sai ka yi alistikira wata tabbu eh to ka gani ba kawai da zaran ka samu ka bincike kwakwalwa ka kaga baka san kalmar ba shikenan sai ka yi mata yadda ka ga dama a sai an zagaye qur'ani sai ka fara tun daga fatiha sai ka ajiye minar jannatu wan nas kai ta tunani kai ta yi kai ta yi in ka tabbatar qur'ani bai zo da ita ba to sai ka koma hadisai sahihai irin eh in ba samu ba to shikenan sai ka koma ga dawawin da larabawa eh ka koma ko daga al-mu'allaqat ne mu'allaqat imrul qais ko talabidu ko ta antara da sauransu kai ta bincike insha Allah za ka same ta in dai wannan kalmar larabci ce don yana da wahala ka bincika baka samu ba yana da matukar waya sai dai ba larabci ba ne in kalmar muwallada ce ma'ana bayan an rufe wato ijtihadi a larabci wasu suka zo suka zo da ita da ba an gane kai yanzu misali ba ka da damar da za ka kirkiro wani abu na larabci ya zamo ƙari ga larabci saboda an rufe ƙofa kamar yadda yanzu ba a riwaya ai baka cewa zan ruwaci hadisi zuwa ga annabi an rufe ƙofar riwaya to haka shi ma fannin larabci yake sai dai ka koma zuwa ga magabata eh magabatanka wasu ma na gabatar da ma dawawi na larabci ma ka fara bincika a can sannan ka dawo ƙur'ani sannan ka dawo sunna to kaga aikin babba ne a shi eh to ka gani eh in baka haddace qur'anin ba sai ka samu musafi kai ta duba kai ta dubawa su ma da sai ka nemi su sahihul bukhari muslim da sauransu duk littattafan nan da muke ambata ba wa irin su riyadu salihi na zaka nema ba ko su bulugul a'a irin littattafan da ake rubuta hadisi da isnadi haddasana an wani an wani an wani su ake magana kuma shi ma hadisin ko ka same ba sai ya tabbata in bai tabbata ba a hujja da shi ko a hukunci ko a luga ta larabci eh ah to ai dalili ai dalili saboda shi annabi balarabi ne kuma fasihi ne to duk abin da zai faɗa na larabci hujja ne to kuma wannan da ka zo da shi babu tabbacin ya faɗa kaga ba za mu yi hujja da shi ba eh gagari to shi sai ya tabbata in bai tabbata ba a hujja da shi ko a layin hujja abin nan luga ba bale hukunci harkan malanta arhatta kawai ake gani Allah ya rufa mana asiri سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله